لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وياك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana na Lahadi 24 ga watan Rabi'ul Thani shekara ta 1446 wanda yake da 27 ga watan Oktoba 2024 miladiya a wannan majalisi na mai albarka da muke karatu cikin mukaddima na malam mai risala mukaddima da yake bai domin ya bayani kan aqidan annabi da sahabbai da wanda suka bi su da kyautatawa muna nan mun kusa zuwa ƙarshen littafi insha Allah ta'ala da zama biyu za mu iya kai ƙarshen littafi malam ya ce wa ta'atu da a'immatul muslimina min wulati umurihim wa ulama'ihim wattiba'u as-salaf as-salih واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم وترك المراء والجدال في الدين وترك ما أحدثه المحدثون قالت والطاعة لأئمة المسلمين لكما داء غشوا غبنين مسلمين من ولاة أمورهم تندق ما سجابورا تفسك السياسة وعلمائهم لكما لمنسو واتباع السلف الصالح لكما بن ساوى يما أبو مغبتا نغري waqtifawu atharihim da kuma bin wato gurabun su wal istighfar lahum kuma a daga nima musu gafara wa tarkul mira'i wal jidal fi din kuma ya kamata a bar musu da jayayya a cikin addini wanda bai da amfani wa tarku ma hadathahu al muhdithuna kuma ahli sunna suna barin dukkan abinda masu kagawa sai kagowa a muna magana har yanzu dai akan wulatul umur wata sati mun karka da magana game da wato malamai cewa aimatul musulmi na sune malamai da kuma masu jagorori ta fuskar siyasa to mun gama magana kan malamai muka fara magana akan wato wulatul umur jagorori na siyasa mu ji su ma abin da malamai a tukuncin da malamai suke ba su ga duk wani wanda yake Allah ta'ala ya jibinta masa wani abu na jagorancin al'umma kamar da malam ya faɗa mana cewa ta'atu da aimatul muslimin wulatul umuri da'a ga shugabannin musulmai wanda suke jagorancin ta fuskar siyasa wannan wajibi ne wajibi ne a addini Allah ta'ala cewa abi'u Allah wa abi'u rasulahu al-amri minkum wajibi babuta al'amari a cikin mu ne musu da'a babuta al'amari kuma sune malamai da kuma da kuma jagorancin fuskar siyasa a yi musu da'a wani abu ne da yake kawo tsari a rayuwar al'umma in aka ce ba za a yi majufa gabanni da'a ba to wannan zai kawo zai kawo wato yamusi zai kawo rigigimu zai kawo wato barbazuwan zalunci da kuma jahilci dan adam koyaushe ba za ka raba shi da zalunci da kuma jahilci ba to kuma dole kuma a samu mai bashi umarni mutukar wato babu mai bada umarni a cikin inda muke rayuwa to kaga za a sami wato rashin wato ba za a sami abin da ake so ba za a sami wato tabarbarewan komi da komi a cikin al'umma inda suke rayuwa da ba su da jagoranci saboda haka ma manzo Allah a cikin mafi karancin jama'a ya shar'anta mana lalle a sami shugaba ya shar'anta mana lalle a sami shugaba kamar yadda hadisi tabbata a cikin muslim da Imam Ahmad hadisi Muhammad ibn Ajlan daga Nafi' daga Abu Salama daga Abu Sa'id sannan kuma daga Abu Huraira dukkan su daga manzon Allah manzon Allah ya ce idza kharaja fi safarin idza kharaja thalathatun fi safarin idan mutane uku suka fita za su tafiya fal yu'amiru ahadahum su samu guda ɗaya zama shugaban su kaga anan mutukar har wato mafi karancin jama'a shi su ne guda uku mazalla ya shar'anta musu a samu shugaba to kaga wannan yana nuna maka cewa in a yayin da aka samu al'umma masu yan yawa to wajibi a samu wanda ake shugaba da kuma wanda ake shugabanta ba zai a ce za a zo a zauna a babu wani wanda yake idan an samu rigima da juna kuma waye zai waye zai alƙalanci ba dole a samu wannan to inda inda mutane a dabi'a mutane mutane Allah ta'ala ya halicce mu irin mala'iku ne to ba bukatar wani jagora ta fuskar siyasa jagora ta fuskar addini wannan kawai ya ishe mu inda Allah ta'ala ya yi mu ba ba ma zalunci ba ma zalunci amma Allah ta'ala ya riga ya ce wannan sifatin dan adam inna rabbal amanati ala samawati wal ardi wal jibal ba baina an yahmilaha wa ashfaqna minha wa hamalha al-insan innahu kana zaluman jahula dan adam mai zalunci ne kuma mai mai jahilci ne ko mutukar akwai waɗannan sufofi to kaga akwai labudda a sami karkatuwa zuwa ga san zuciya dama zalunci ne ma'anar zalunci shine ittiba'ul hawa bin san zuciya to mutukar akwai wato wannan zalunci a ma'anar ma'anar a tare da ɗan adam to kaga ba zai yi a ce za a bar malamai kaɗai su ringa kumalin tawa da hayi da mummuna ba dan ba musu da'a su tunda suna yi ne suna hada mutum da ubangiji wannan kuma azaban ba an ganta ne kuru-kuru ba sai aje lahira za a ganta balle su mamtun dole da aka dole ana bukatan wani wanda zai zauna da dorinansa yana yin tsawa ana saurararsa to kaga daga nan ne malamai suka ce wajibi a sami a sami shugaba shi za kuma malamai suke cewa Allah ta'ala yana yana wato yana wato danne zaluncin azzalimi ta hanyar shugaba ta yadda ma bai ta yadda ma bai dannewa da da Qur'ani ko Sunna Allah ta'ala yana danne zaluncin azzalimi da shugaba ta yadda ma baya ba da wani nasarar ga wanda kawai zai tsaya ga Qur'ani kadai suke cewa inna Allah ya za'u bi sultani ma la za'u bil Qur'an tunda malami zai iya na wa'azi ba mai sauraron shi amma da shugaba ya zo ce daga yau kar wanda sake fitowa lokaci kaza dole a saurare shi saboda yana da doruna yana da wasu abubuwa wanda idan ba a mishi da'a ba to kaga wato zai saka ya mutum kuma zai rufe shoku ba shi yasa malamai suke kiran shugaba ibnu khaldun a cikin littafinsa mukaddima da ya yi ma littafinsa na tarihi sai ya kira shugaba da alwazir alwazir shine wani wanda restraining authority wani wanda zai sanya dole a sai an yi abu saboda haka malamai suka yi ijima'i akan cewa wajibi al'umma inda za su rayu sai an sami wani shugaba da aka sanya shi zama shi shugabanci a cikin al'umma bai Allah ta'ala bai idan mu zauna haka nan babu shugabanci baki daya ba wannan shi za ga malamai da dama tun a watan lokuta magabatan mu sun rika yin rubutu wato musamman akan shugabanci wasu suna maganganu a cikin littattafai ba tare da sun kaɗaita shi da wato rubutu ba wasu kuma za ka samu sun yi rubutu sun kaɗaita wannan abin da rubutu ma baki daya ga baki daya sun yi akan jagoranci ne akan siyasa sabanin wanda zai zo ce ai malaman addini ko wani abu ma bu san wani abu na bangaren siyasa ba kaga wannan wani abu ne yake faɗa wanda bai fahimci me ke faruwa ba daga cikin littattafai da aka rubuta kawai dan ba da misali akwai al'akamu sultaniya na almawardi al'akamu sultaniya na almawardi wannan hukunce hukunce ne kawai na shugabanci a cikin wannan littafi idan ka duba banda shi akwai al'akamu sultaniya na abu ya'la muhammad ibn husayn al-farra wata bashafiya wannan ba hanbali wannan malami shi ma duk ya rubutun da ya akan shugabanci ne yayi ibn taymiya yana da tafansa guda biyu na farko al-hisba hisba dai wanda da muke yi da ake yi a nan Kano to yana da rubutu da yayi mata yan shafuka kaɗan a ya faɗi wasu abubuwa da suke da alaƙa da shugabanci da kuma yadda ake yin hisba da sannan kuma yana da asiyasatu shar'iyya ibn al-qayyim yana da atarqul hukumiyya wanda aka shugabanci ne aka yi waɗannan abubuwan malamai sun yi rubuce rubuce da yawa dan ka san ba wai malaman addini ba wai sun zauna a tafai suke ba ko a ce ai wannan harkar siyasa ce ba ruwan su a malaman addini in dai mutum ya yi katun da gaske ban ce a tunda yanzu sha'anin walitan ba kowa ne ke tsara katun sosai ba in dai mutum ya yi katun da gaske ya kuma kanta abinda malamu suka rubuta to ba zai fice wa cikakken da game da siyasa ba idan mutum yana son ya ga yadda malamai addini hatta bangaren siyasa suke wato kalalace ma wannan bangaren yadda ka san tsarki haka suke tsayawa su fahimci sha'anin siyasa to je ne wani karamin littafi da imamul mazili yayi imamul mazili yana da wani littafi tajuddin shi ma yajibu alal muluki was salatin na muhammad ibn abdul karim al mazili wannan babban malami da ya zo katsina kuma ya zo kano ana cewa wannan littafi na tajid ima jibu al mulki wa salatin yayi ma rumfani yayi ma rumfani da wasu daga cikin sarakuna na kasar Hausa nan saboda ya ba su jagoranci gami da sha'anin siyasa kuma in ka duba littafin littafin yana na bige in ka duba littafin za ka ga wato yanda lalle zai nuna maka yanayin zurfin ilimin wannan bawan Allah da yanda ya fahimci siyasa ita kanta siyasa ita kanta ya fahimce ta da kuma yadda ake yin koyi dan zai ga maka ya ake raba ministoci ya ake kaza ya ake ya ake sarrafa kudin shiga ya ake kaza ko duk zai ga maka wannan to shi kaga malaman addini ba wai sun tsaya ne dungurungun wato ba san ba san komai da koyi ba za ga da yawa yau suna cewa a shi sha'anin addini ya kamata malaman addini tsaya suna kai da tsarki kawai maganar siyasa su ringa barin ma wanda suka san siyasa su ringa yin magana kan siyasa to idan kana magana demokradiyya ne na yanzu ko kuma siyasa na rashin kunya irin yanzu to kaga wannan dama wani abu ne da malaman addini suna rigima da ita dama san su a cikin abin da suka karanta na addinin su babu wannan amma idan kawai kana cewa ne ba su ma san ba ma zai yi su san wannan abu bane to duk wanda ya faɗi wannan magana kaga yana cewa shi jahili ne bai san abu ba bai san wato me malaman addini suka yi rubutu akan wannan ba ko kuma ne yana san zuciyarsa san zuciya ne sai ke faɗin wannan magana inda akwai shugabanci da ya kamata a kama shi a mushin da saboda yana sakan baki kan malamai yana cewa malamai ba su san abin da ya hakika ne in an duba za a ga sun fi kowa sani ba saboda shi sha'anin siyasar nan ba ma maganar malamai na addini kaɗai ba wannan wani abu ne da al'ummomi da dama sun yi maganganu a kansa ba magana ce ta malamai kaɗai ba a mutane da yawa sun yi rubutu hatta wanda ba masu sun tsaya ba bangaren addini ne kaɗai ba har ka iya cewa dai bangaren tarihi kawai sun sani banda daga cikin malaman tarihi na musulunci akwai sai ibn khaldun ibn khaldun ba wai malami ne na addini haka da za a ce za a riga komawa wajen yin fatawa ba malami ne tarihi amma tare da haka a cikin mukaddimar tafus in kaga abin da yake faɗi game da siyasa wato za ka san cewa abin da ya sani fafaran ilimin da yake cikin bangaren siyasa ba ma kowa ba ko a yanzu ko a yanzu ba kowa ba a banda wannan akwai ɗalibin sa al-makarizi ya da tafi al-khitab shi ma in kaga a cikin abin da yake sawa na siyasa da abubuwa ka san malaman addini ba wai zama suke yi don gurgun san komi ba sannan kuma a magana kan siyasa wani abu ne da yake a duk wani mai hikima zai iya sa baki ba wai wani abu illa da iyaka dai mu malaman addini ya kamata ya zama addini yana mana jagoranci kada ya zama kana sa baki abu kan abin da in kai magana bai bai da wani amfani ko abin da addini ka ya riga hana ka sa baki a ciki amma idan ba haka ba wanda ma ba su da addini sun yi magana kan siyasa kuma magana ta yanzu ana rubuta ta irin an a cikin falasifa ne ai socrates da su a cikin sun yi magana kan siyasa su jan jack rujo finland disk da ake ta magana kan social contract da suke suke faɗa wanda akan shi aka gina abubuwa da dama na siyasan yanzu wannan duk ba wai su ba kansu mutane ne suke zama a cikin al'umma su kuma malamai suke to ban ganin da zaka sai ka ce wai malamai kasa kasa gaya muku wasu wani abu da yake shiriya ce ta addini bangaren siyasa ba sannan kuma bangaren mutafalsifa wanda suka are nasu suka yada suka suka yafa ba kansu a gidan musulunci irin su alfarabi irin su ibn siyar su magana kan kan wato shi da alin siyasar nan in ga wanda yake yana da duba dube zai ga ai arfuda da wata republic su ma kuma waɗanda suna da virtual city suna kira shi almadadin fadila waya za a kawo a yi kafa gari gari mai kyau gari wanda za a samu babu rigima ba kaza ba kaza ba kaza suka rika rubutu a wannan babu to waɗannan duka ba wai ba wai su malaman addini bane duka kuma an yarda za su iya magana kan wannan abubuwa sai malaman addini za a ce ba zai magana kan wani abu da ya karanta na addini kuma addini na mushi jagoranci game da siyasa ba kaga a duk wanda ke faɗan wannan hakika bai fahimci abinda malaman musulunci suka yi na hidima ga wannan addini ba dan su malamai ba su bar komi ba malaman addini ba su bar komi ba hatta ku ruba waɗannan abinda kamar yadda ce Jack Jack Ruzo da social contract ɗinsa da shi da Isaac Newton an ce sun haɗu da wani abu zai da wani wani malami mai wayewan kai bangaren musulmi ne kamar yadda arfa'i hamid arfa'i ya faɗa a cikin tafis albai'awiyya and demokratiyya ya faɗa wannan yake cewa sun haɗu a janiba sun tattauna kan sha'anin wasu abubuwa kuma da alama ma wasu abubuwa da ake kawo ake amfani da shi a yanzu wannan duniya dinmu to ya tasirace da wannan shi abu zai tasi wannan ba wai dole shi ina cewa abu zai shi malami bane amma dai tabbas in dai da wani abin kirki da aka faɗa to ka tabbatar cewa hidimin da malamai suka yi na addini yasa ya sami wato abin da zai iya faɗa har ya zama su waɗannan isaac newton da su da su ruzo sun saurare shi to wannan kaga tun muna magana wanda ma ba malaman addini ba balle malaman addini kamar yadda muka faɗa waɗannan abubuwa suna da alaƙa da yadda za a gudanar da siyasa adila a bayan ƙasa saboda haka su da abin da yake da alaƙa da adalci da zalunci malaman addini suna shiga ciki saboda su hukuncin hukuncensa kuma in za ka samu duk abin da waɗancan wanda ba masu addini suka faɗa mai kyau kaga malaman addini sun faɗi man da yafi wannan kyau in kuma su suka zama sun kaɗe da wasu abubuwa waɗancan malaman addini su faɗa wannan maganar ba za ka samu to ba daidai ba ne in kuma kaga malaman addini sun kaɗe da wani abu to kuma shi ya fi kyau ba shi ne kamar malaman addini su ce in za a yi siyasa a yi siyasa ya zama farko tana kiyaye addini tukuna to wannan shi ya fi kyau saboda suna gaya maka ne ka fita salin adam a lahiyar tunda ba a duniya kaɗai ba to amma wanda ya zo ce shi kawai zai tsaya ne ya tsaya waɗannan su fi da suka abin da suka faɗa za ka ga ya tsaya ne kan duniya kaɗai duk abin da suka kaɗaita da shi za ka samu bai da kyau abin da kuma suka faɗa mai kyau za ka sun tare da malam musulunci sannan kamar musulunci ba wani abu ne suke yi wanda yake ba a ɓoye ba duk wanda ya ribalta ba su zai gani da wannan ne malamai suke cewa kamar da na faɗa ire-iren waɗannan hadisai da ake cewa mutane uku sami shugaba malamai suke cewa wajibi ne a sami shugaba a cikin al'umma mutakar al'umma ne suna rayuwa fiye da mutane uku uku zuwa abin da ya sama to wajibi a sami shugaba bai halatta a sami jama'a suna rayuwa dungurbin suna rayuwa kowa na zaman kansa ba bai halatta ba kamar yadda abu ya ala muhammad ibn musa al-farra yake faɗa a cikin akamu sultaniya yace yake cewa nasbatul imami wajiba a samar da shugaba wannan wajibi ne qala ahmad imam ahmad na cewa al-fitratu idza lam yakun imam in dai ba a samu shugaba ba to fitina ta zama za a samu fitina kuwa idza lam yakun imam yakun bi amrin nasi wanda yake in ba samu shugaba wanda zai dinga siyasa mutane ba to kaga yanzu wannan za a samu fitina kuma wannan shine abin da yake akwai abin ibn khaldun yake cewa dan adam in aka bashi a shi kadai in ya ga wani wanda ya fi shi karfi zai kwace abin da ke hannunsa to shi ma wani zai zo ya fi shi karfi kuma shi dan adam yana bukatar abubuwa dama yayin da kake bukatar wani muke bukatar ya shuka shi ma yana bukatar abin da wani wanda ba noma yake ba shi ma ya kawo to za dole a samu wasu abubuwa da za su hada su to kaga to sai su yi mu'amala da juna to kuma su mu'amala da juna kuma su kansu zalunci in babu shugaba to kaga dan haka wato shugabanci dole a same shi in ji malamai sai dai shugabanci baya cikin rukunin addini kamar da shi ake faɗa su kuma haka sun su shi suna cewa wannan a samu imam wanda wani rukunin addini ne wanda ba bai da da wannan matoma ba da addini ba ki a nan da a dai dai a matsayin wajibi shi shugabanci wannan wajibi ne a same shi amma baya cikin rukunin addini ka ce rukunin musulunci ko rukunin imani baya ciki shi sa ba za a ga a cikin rukunin imani ba musulunci guda biyar na babu shugabanci a ciki a cikin rukunin imani guda shida babu yannan shugabancin a ciki yadda shi shi ake fada da kuma wanda suke yan kawayensu suke bin wani ra'ayika irin nasu irin su kamar a kamar ikwanu muslimin na masar muslim brotherhood yadda wanda suke tsayawa ayin daka akan a fara gabatar da shugabanci kafin sha'anin addini tuna duk wannan ba daidai ne ba sha'anin addini shi ake fara gabatarwa shugabanci kuma wannan dama dole zai zo ba wai za a ce wai sai an ga wannan sannan ai wannan bane shugabanci idan an samu dama a samu shugabanci dama musulunci bai da a zauna al'umma ta zauna ba ta ba shugabanci ba shugabanci ba amma ta fuskar muhimmanci da kuma ta fuskar cewa me addinin musulunci ya gino akai to bai gino akan shugabanci cewa dole a same shi ba a matsayin kuran addini sai dai shi wajibi ne shi ma kamar yadda yake wajibi cikin wajibai shugabanci ya zama wajibi ne a same shi a cikin al'umma saboda bukatar mutane na wanda zai zama ya zata da adalci tsakanin mutane in an yi rigima waye zai yi hukunci kuma wane ne tabbatar cewa wato an wanye lafiya tsakanin al'umma al'umma ba su rigima da juna ba kuma wane ne zai tabbatar ɗan adam su samu haɗin kai a cikin rayuwarsu kamar Allah ta'ala ke cewa ya dawo inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayubil fayubiluka an sabilillah yace karka ya kai dawo domin sanya ka khalifa a bayan kasa ka yi hukunci tsakanin mutane da gaskiya kar ka bi san zuciyarka fa yi billaka an sabilillah wanda sai ya zama ya kanke kai daga ya fitar da kai daga hanyar Allah a lafazin khilafa lafazin khalifanci wannan ya fi alheri akan lafazin shugabanci imara ko kuma ko kuma salfana imara tana da shugabanci haka kamar amir da sauransu haka sultan ma yana da shugabanci amma lafazin khalifa wannan ya fi yawa an fi san wannan ma'ana an fi san wannan kalma din saboda kalma ce wacce take na farko ne ubangiji ya zaban ma a mutane wannan kalma na shugabanci cewa a kira mutum khalifa Allah ta'ala shi ya zaba wannan gashi kaga ce inna ja'alna khalifatan fil ardi inni ja'ilu fil ardi khalifa haka ya faɗa game annabi adam Allah ta'ala ya zaba mana wannan kalma kuma kalma ce da ba ta nuni zuwa ga kasaita da isa da nuna cewa wato mutum ya kai baya nuna haka khalifa sabanin mulki ko kuma wannan sultan yana nuna saltana yana nuna wani iko da karfi da sauransu to amma khalifa in ka kira khalifa wannan yana nuna wani abu ne da da Allah ta'ala ya sanya dan annabi Adam da mutanen gidansa Allah ta'ala ya sanya annabi Adam mutanen gidansa za su ci gaba da yin hukunci da adalci a wannan duniya din an ba su amanar duniya ci gaba da yin adalci a duniya wani ya in wani ya mutu wani ya zama ya mai gurbin sa wannan shine khalifa ba wani abu ba kuma ya zama suna jagorancin mutane da adalci da kuma tsaye da addinin Allah dole a siyasa ta addini shine siyasa siyasa shine alqiyada jagoranci shine zama ana tsaye da addinin Allah kuma ana kuma jagorancin mutane da adalci ba wai ai jagorancin mutane da adalci kuma shi mu addini a ce kowa da kowa ya abin sa ba wannan baya cikin makasudi na musulunci mu a addinin musulunci siyasa bata zan ba rubuta da addini to wannan ba musulunci ake ba an zo da wani abu ne na maguzanci ake aka babu shi a dukkan amma dai ba wai shine musulunci ba shi yasa za ka ga a lafazin khalifa din shine maza Allah ya amfani da shi akan khulafa urashidu yace khilafu khilafatu nubuwa 30 sana wato khalifanci da na annabta shekara shekara 30 ne ba wai dan yana nuna ce maka sauran waɗanda suka zo bayan waɗannan khulafaul arba'a din su ba khalifofi ne ba sai dai yana sai nuna maka cewa a sifofin da sifofi na khalifanci na annabta ya fi gaskata akan waɗannan guda hudu domin abin da ke waɗannan suka tara na khalifanci shine sun tara ilimi sun tara addini sun tara haduwan kalma sun kuma tsiraita daga san zuciya to wannan kuma a cikin al'umma kakaf ba za ka samu sun taru a cikin wasu khalifofi ba waɗannan kuna fa'ul arba'in ba to an fi samu a tare da su a fuska ta kamalanta a same su suna da ilimi suna da addini sannan kuma jama'a sun haɗu a kansu sannan kuma sun tsare ta daga san zuciya da jahilci da fajirci da kuma da kuma rabuwan kai wannan an fi samu a a a kulafa urashi guda gurin nan musamman kuma musamman abubakar siddiqu abubakar siddiqu a lokacin sa duk musahabbai sahabbai suna nan duk malamai ne dukan su sahabban nan kuma dukan su suna da addini kuma an samu haduwan kai babu rigima ba rigima gami da khalifancin abubakar ba ila iyaka yi dan wannan munakashar da aka yi lokacin da za a yi wasu abu sakamsa da yanayi da ya sanya har aka zabe shi to wannan an yi tattaunawa kamar da sai dama ba zai yi a ce mazala ya rasu kuma an zo za a magana wa zai zama khalifa kuma sai an tattauna dole a ce kawai wane zai hau wannan ai ba zai yi ba to amma kaga kowa yana cewa an ce Abubakar aka sa sai ya yarda shi yasa Umar ke cewa babu wani wanda yake da musulmi za su zama sun kare shi da jinin su irin abubakar siddiq don haka dole a lokacin ba in ba ma shi mutu ba wanda ba za a zaba kuma shi mulkin sa shine mulkin da Allah ta'ala da manzon suka yi karara manzo Allah ya sa shi zama abul haji ya sanya shi lokacin da yake rashin lafiyar adadi ya zama ya jagorancin mutane to shi kuma jagorancin mutane a sallah wani nau'in jagoranci har a siyasa in da akwai da mutum ya muku jagoranci a sallah kafin kun ya dane wata wata in ta kama zai zama malamin ku a addini zai kuma malamin ku a siyasa shi yasa da ba abubakar shi ne mafi cancanta bayan maza Allah sallallahu alaihi wasallam kuma khalifanci da ya zama khalifanci ne da aka gina ta akan ilimi da addini da haduwan kai da kuma aka tsare ta daga san zuciya da jahilci da kuma fajirci da kuma wato rabuwan kai banda wannan sai khalifanci na Umar dan Khattab a Umar dan Khattab shi babu wani wanda ya saba ba wanda ya saba kowa da Umar ne shikenan kawai kowa da kowa sai ya mashi bai'a kuma zama hukunci ne aka yi hukunci mai adalci kowa da kowa ya shaida cewa Umar adali babu wanda yake tsamma yake wato tantaman cewa Umar bai dace ba to a cikin wannan babu rashin su wannan babu kamar waɗannan guda biyu dan su a cikin su ba ba wani rigima ba su tana farfata babu babu rigima to banda wannan kuma sai wanda ke bi Umar shine Uthman bin Affan shi ma an sami haduwan kalma an sami addini duk da dai in ka kwatanta da haduwan kalma da addini da aka samu lokacin lokacin sai na Umar bai kai nashi ba to wannan yana nuna kuma dama al'umma da na farkon bai kai na biyu ya fi na biyu na biyu kuma ya fi na uku na uku kuma ya fi na uku saboda yanayin sabani da aka samu ba a samu ma wannan sabani kwata kwata lokacin Umar lokacin da aka samu a zamun sai na Umar ba wai sabani na cewa wai waye zama waye Uthman bai dace ba a ta yadda har ma aka ce da aka yi ta shawarwari ana gani tsakanin Ali da Uthman tsakanin Ali da Uthman wasu na ganin ko dai Ali wasu na ganin ko dai Uthman har dai daga baya shi ma Ali da kanshi ya goya bayan cewa shi dai Uthman Ali shi da kanshi ya goya bayan a fara sa Uthman a sa Uthman kamar shi ma Uthman ya goya bayan Ali to daga baya kuma sauran musulmai da sauran wato asabiqul awwaluna min al-muhajir wal ansar daga muhajir wal ansar duka suka riga suka yi suka yi ijma'i sahabbai akan cewa a fara gabatar da Uthman ibn Affan a fara gabatar da Uthman ibn Affan a matsayin khalifa ba wai dan Ali bai dace ba sai dai a lokacin su suna ganin Uthman ya fi cancanta shi yasa Abdullahi dan Mas'ud kamar da ake rawaitowa daga wajensa yake cewa mun zaɓa wanda ya fi mu wanda ya fi mu alkhairi ko mu mi kasa abu ba wato kamar yana cewa ubangiji mu riga mun fita shi yasa Imam Ahmad yake cewa duk wanda yace ya koyar bibita ala akan Uthman to yanzu ya ya wulakanta wannan ijma'i na saman manyan sahabbai saboda sahabbai da ciki hadda alin suka tsaya suka jajirce sai da sai da azabi azabi Uthman ba ai wannan sabanin ba hadda alin suka dace suka dage sai da azabi Uthman saboda haka wannan ijma'i ne na malamai na sahabbai in ka ce kuma yanzu zaka kawo wata fitina daga baya to kaga yanzu kana so ka kawo wata fitina da da can babu ita domin rigimar da ake da uzun ba wai akan wai cancanta shi bai da da mulki ko yayi zalunci ba a taba a cikin waɗannan manyan manyan shugabanni na na musulmai sahabban nan ba wanda yake da tantaman cewa uzun adali babu wanda yake da tantama illa iyaka dai kamar da kuka sani tun a lokacin sai da Abubakar ma ba ma Umar ba ba ma balle shi Uthman din a ba sabai ba sa kowa kara gami da addini idan wani ya zaka wata fatawa wani ya kusa da wata wata sunna a wajen su ku za su bayyana shi ba abu ya yi wannan kuma ba ya zama a ce wai shi saba shi yasa ba a taba samun sabani ba ko ko a samu daga bangaren Ali ko daga bangaren Abdullahi dan Mas'ud wani ya tantaman cewa Uthman ya dace da khalifanci ba a samu ba za ka suna kawo ce Uthman ai Abdullahi dan Mas'ud sun samu matsala da da Uthman bin Affan ba kan mulki bane Abdullahi dan Mas'ud kawai an da aka samu abinda bai mushi dadi ba lokacin da Uthman ya bada yayi committee na wanda za su rubuta Qur'ani shi abu da musu bai ji daɗi bai da aka tsallake shi kuma a cancanta shi ai wato gangaren ne an ramba ne kwarai da gaske to amma shi ubin watakila akwai abin da ya duba shi zai bin sabit a shi rubutu ne wannan ba wai hadda ba rubutu aka ce a zo a yi wani rubutu na kwafi sosai wannan kuma wani lokaci ana duba takarkar abinci na mutum to kaga wannan ba ai ba magana mun ta mulki ba kamar da Ali bin Abi Talib lokacin da Usman ya nemi ya ce yana ba da shawarar ko dai za a daina yin tamattu'i da tsirar a duka yin ifradi kawai aikin haji sai Ali ce a ba mutane ba za su daina yin abu da kuma zalla ya mutu ya rasu akai ba yana kuma faɗa shi kenan ya ce a ni ba ni ba ban hana ba eh amma sai Ali yake cewa ma kuntu ma kuntu li ada'a sunnatan sunnata rasulillahi li qawli ahadin minan nas haka ya ga mishi to kaga wannan ba wai sabani ta fuskar wajagorancin sa ba wani abu ne na fiƙihu kamar da umar ne shi ma wani abu wani ya zo ce a ba haka bane abu ne ga yadda fitawa take abubakar zai wani abu ba a ashe ba abubakar ne ya zo zai yaƙi rinta ba wanda suka rinta ba umar ya mushi inkari sai da abubakar ya ƙara jawo mushi hadisi sosai ce matsala ba ya ce da haƙƙin musulunci ba to wannan haƙƙin musulunci sai umar ya gane to ashe kaga wannan wani abu ne ake shawara da ba ashe lokacin da umar ya dinga ba da shawara shi ma a rubuta qur'ani lokacin sai da abubakar abubakar ba kin yi ba sai da aka shawara sau da aka dama wai a ce wai a zo a tattauna wani shugaba ya kawo wani abu ko wani a ce wani daga cikin kabinet ko minista sai ce shi bai gamsu ba wani abu ne da aka saba da shi bai sa ka ce a samu akwai sabani ba ko a ce dama aliyu ko abdullahi dan masu suna jin haushin usman sau da aka bai dace ba kuma ba wanda ke tantaman sa to banda wannan wanda ke bi wa usman kuma sai ali bin abi talib sai ali bin abi talib a saboda duk da a lokacinsa akwai wani nau'i na na rashin haduwan kalma baki daya wannan kuma jarabawa ce da Allah ta'ala ya jarabta Ali kasancewa a lokacin sa manyan manyan sahabbai kusa sun koma ga Allah an fara an an an samu yan bara bakwai da yawa an samu yan bara bakwai kuma sun shirye gaba su suke kawo maganganu saboda kaga in yi zama an samu karancin ilimi kuma wanda zai bada karancin kuma zai kawo sa zuciya kwarai da gaske amma sahabbai ba sa tantama cewa a lokacin nan Ali shi ya fitar kowa tantata aka kalifanci har ma'awiya har waye ba wanda ke tantama cewa shi ya fi Ali shi ya ba wanda ya isa ya fito jikirji ya ce wai shi abin da gabatar musulunci wai ya fa'ali babu a lokacin babu shi kuma sun san cewa ali ko shine ya zama a duniya a lokacin babu kamar sa duk da kuma wanda suka zabe shi a lokacin sun fi ilimi sun fi addini kuma magana su tafi karfi inda za a magana ila iyaka dai kamar yadda kuka sani a sha'ani na da siyasa da kuma san zuciya ya shigo cikin mutane aka zo aka yada daga baya zai ta zama fitina sai zama mai hankali ma shi ma sai ya hankali na shi ya mace masa da bayan aka bari jama'a gaba gari ga ga'un nasu suna suna zama suna jagoranci to abin da zai bayu shine mai hankali shi ma sai ya rasa hankalinsa amma tabbas Ali ibn Abi Talib khalifa ne Rashid kuma shine ya cika shekara 30 da manzo Allah ya faɗa bal wasu malamai suna sawa mahaddar Husain din a Hasan din sa Hasan dan sa saboda shi ya cika shekara 30 din a khilafatin nubuwa manzo Allah ya ce 30 ne wannan ya yi ya yi biyu ya yi abubakar ya yi biyu da yan kai umar ya yi goma watan ya yi sha biyu aliyu kuma shi ya yi sauran da shi da hasan hasan wata shi da kawai ya yi da shi da aliyu suka cire suka cika shi kwaya shekara talatin shekara uku da yan kai abin da ya sa da ka kawo wannan abubuwa saboda galibi za ka ga gami da sha'anin siyasa musulunci wani lokaci ba a gane ya abubuwa suka faru kuma ya sha'anin ba zan ce model ba ya yanayin principles ƙa'idoji na musulunci na jagoranci yake shi ma wani ya daga cikin abin da yake kasar da yawa daga cikin masu wa'azi wannan kuma gaskiya tsakani da Allah gazawan mu ne gazawan da yawa daga cikin masu wa'azi ne yadda ake gyara lokaci a ji a fahimci tsarki da sallah da hadisai wasu abubuwa ba tsayawa a fahimci yaya musulunci asali ya tsefe waɗannan hukunce-hukunce saboda haka za ka samu da yawa a cikin masu wa'azi wanda kuma malamai ne malamai suna faɗa ba wai ni ne na dirasan ba malamai na suna cewa a cikin malamai goma na a cikin masu yin wa'azi a yanzu a cikin guda goma samun ka samu wanda ya tsawo bakin shi a siyasa musamman ya ce kuma yana wato wakilta wakilcin yana wakilcin wato dokar musulunci da akan siyasa a cikin guda goma zai wuya ka samu biyu kaga shi takwas za su kawo maganganu ne wanda ba su fahimta ba farfata saboda mai saboda ba sa tattauna da littafin wannan tafiya ga suna suna nan sa a kawo su tsariya suna nan na mawardi na su abu ya'ala yana nan siyasa shar'iyya na ibn taymiya yana nan alhisba yana nan turqul kumiya yana wannan tafi yana nan amma mutum ya tashi yadda yake kanta a halari to je ka tawalla shi ma yanzu jiya musulunci suka ya kawo maka ka'idoji ya kuma malamai suke fasara abu komi da komi za ka gashi komi da komi hatta yanayin alƙalanci za ka ga musulunci bai bar mu a haka ba ba muna karanta tufatul kami a nan kasan ba kuma akwai sharin shi na inkamun ahkam nashi in ka tabbaro alƙalanci ne kawai da kaza in an ga kaza ya za ka hukunci ya za ka duk wannan shine to amma yanzu himma ce ta kasa shi za ka samu mutum ya je ya yi wani magana magana wacce take bata kai ta kawo ba a ilimi ba sai a samu wani da bai kai ya kawo shi ba yana ce masa wannan malami da ya tsaya kawai a harkar harkinsa to ba ma cewa wannan magana daidai ne amma kuma su ma malaman masu wa'azi suna da wato wato kusuri sun gaza wajen su je su karanta abin da ya kamata su karanta musamman a wannan babi a taharirin wannan wannan matsalar ta fuska ne guda uku musamman da mu dai a wannan zamani da shafe mu ta fuska guda uku ne in kana son ka fahimci abin nan da ba za mu iya faɗan komi ba amma idan kana son ka fahimci matsalar shugabanci a musulunci da siyasa a dai wannan zamani to ka kasa ta kashi kashi uku abuwa kashin farko shine yaya yanayin shi musulunci yake kallon shi jagoranci ya ake jagoranci ka fahimci wannan tukuna wato kaga anan akwai wasu abubuwa da wasu tambayoyi da suke tasowa shin musulunci system ne ko principles ne system shine a ce kamar tsari ne shi tsari ne yake da shi yanda a ce wani tsarin gurguzu ne wani tsarin demokradiya ne wani tsarin irin wannan tsarin ko ko tsari a wato yaren bature yake magana ko ko a'a musulunci shi yana baka ka'idodi ne kamar yanda yake ka'idoji ya baka harkan cinikinka ai kaga musulunci baya zuwa da wasu shi zai kawo tsarin wani capitalism yadda su turawa suka yi ko ya ce a za ka kai kama ka tsarin community ko wani abin wani ba irin ba haka yi ba shi zuwa ya baka ka'idoji saboda Allah ta Allah ɗaya daga liban ban in an baka wasu ka'idoji ba ne ya hadin da bukatun ku ba amma sai aka baka ka'idoji to kar ku kaza ku yi amana ku bayyana kar ku yi ha'inci kar ku yi almundahana kar a ci riba kar a yi kaza wanda ka ka'idoji ya baka ana kira su principles almabadi a sannan kuma mai ce hanya wacce ta fi kyau da za a iya kafa shugaba wannan kagadi yana da yana da alaka ne da yanayin wato wanda musulunci ke sakallan abin sannan kuma ta yaya ake wato ake ni ine kazin imama din ake tabbatar da shugaban bayya ake yi shuran to shuran yaya ake yi kuma ta yaya ake zaben shura wannan sune abubuwan da duk wanda bai san su ba to bai halatta in ya zo zai magana ya ce shi yana magana yana wakiltar musulmai ba a bangaren siyasa ya kamata ya rufa mana asiri ya bar mutane da suka sani su shi magana in dai baka bai mutum bai fahimci meye ya musulunci wato buzin da musulunci ya baka ba meye musulunci ta nadar a wannan abubuwan ba to ya kamata ya shigo abu na biyu da in a wannan zamani dole sai mutum ya fahimce shi shine wato yaya tsari wanda yake ba na musulunci ba yake kuma ta ina sai saba da musulunci kamar da mukadiya a yanzu da wanzu ga da yawa yanzu sun samu ikhtilafi sai ce ai qur'ani ma shi fara kawo da bakadiya dan in ga maka ce haka naji wannan cewa ai da qur'ani shi fara kawo da bakadiya saboda zabe ne me zabe kada qur'an wani wani haramun ne kaga wannan shi a tafe yake bai san komai ba eh dan dan kace da bakadiya wai wai kada qur'a wannan ba ba inda aka ce bace maka wai kada qur'a shine matsalan bakadiya kada qur'a ba shine matsalan ba fara ta ba shine matsalan ba in kuma wanda ya ce kawai shi zabe wannan shine bakadiya to biya ba bai faci komai ba sai abu na uku da duk ya kamata duk wani mai ma'amala da shugabanci siyasa ta yanzu ta duniya ko kuma ta garinsu to ya fahimci duk wanda ya zama ya rinjaye ya zama ya sanya kanshi a matsayin shugaba ko dai da shi da kansa ne jin mulki zama da sa kanshi a shugaba ba yana bin wata wata tsari ne guda ɗaya ba ko ko a tsarin ne ta zama ta yi ta yi jin mulki kamar da bukari yanzu ta yi jin mulki ma sauran sauran wata tsarika na na mulki to shi ma wannan mutum dole ya fahimci ya abin yake kuma ya musulmi ya kamata ya mu'amala da waɗannan abubuwa dan wani za ka wani ya ce ai ai waɗannan waɗannan shugabanni da ake ce ai musu da'a ai ba irin waɗannan bane waɗannan da suke mulkin demokradiya wanda ya ce shi ai waɗannan ba kaza kaza wani ba ya zo ce arna ne ya ce duk wanda ya shiga demokradiya nan ba musulmi ba ga da rashin fahimta waɗannan abubuwan guda uku ka fahimci me wato tana da musulunci ka fahimci kuma shi musulunci ya ake kallon duk wani tsari da saba mushi sannan kuma ka fahimci ya ake mu'amala da wanda ya zo ya zama shugaba ya zama shugaba ba yadda aka iya kaga akwai wanda ya zama shugaba ba yadda aka iya ko da ya ji mulki ko kuma wani tsari ne da aka kaka ba mutane aka ci shine ko kuma zai era wato al-istimar yana wato da ake cewa mulkin mallaka wanda suka kusa wani mulkin mallaka ba mu zabe su ba mu zabe su gaban shugabannin ba amma ya muka iya haka suka suka ta tsan mu suka wani mazan gulguli a shi wato kamar yadda ake cewa su suka dauki hairati suka ba mu da dalilu Allah ta'ala ya kyauta to magana dai akan wannan abubuwa suna da yana da fadi kwarai da gaske amma dai zan yi kokari ko yaya saboda yadda na ga ana samun matsaloli a waɗannan abubuwan guda uku yi kokari iya iyawa na da iya kuma abin da ubangiji sanar da ni na kuma ji malamai suna faɗi da kuma abin da na ji na ci tambaya malamai na kuma suka faɗa min da zan yi kokari in faɗa a cikin wato kama mai kyau amma dai zan fara da maganar demokradiyya ɗin zan fara da maganar demokradiyya a mu a wato ganinmu na musulunci bai za shi wannan tsarin demokradiyya muke cewa kafirci ne shi ba wai wanda ya shiga demokradiyyar ba kar a lalata magana wanda ya shiga demokradiyyar ba wai shi nake magana ba ita tsarin ita tsarin me yasa ake cewa tsari ce wacce take ta kafirai kafirci ne a cikin ta an fahimci ba wai wanda ya shiga ba kar a ce na ce wanda ya shiga shi ya zama kafiri kaga ba mu ba mu da muci da fayin boko haram kenan a wannan ina cewa tsarin wani tsarin akwai wasu abubuwa da yawa a cikin sa wanda labudda akwai kafirce musulunci ba yadda za a yi wanda zai yi demokradiyya da rimsa da yake ce wai wani tsarin ba zai zama ya kafirce musulunci ba saboda kamar da na faɗa da yawa daga cikin ya yohan nasu suna ganin demokradiyya shine kawai zabe zabe wannan ba shine demokradiyya ba wani abu na ƙura'a ko a yi zabe wani wani abu ne da dama can ko a wurin musulmi akwai shi a sa'ad umma duka kai duk wani mai hankali akwai wannan yanzu duk kana zama zaman ka zaka je yaran gidanka wani ya ce alawa wani ya ce biskit sai ka ce to ko daga hannu masu san biskit sai wannan wani abu ne da ana yi da ba ana yi wazala ma shi ma zai je in zai tafiya da matarsa ba kura ake ba aure ake yi sannan kuma su annabi zakariya da shi da sauran mutanensa da zasu da kowa ke kokarin wa zai dauki zai yi kafala ma maryam zai raine ta ba sai suka je alƙalma ba sai suka je alƙalma saboda haka wannan wani abu ne da dama can ba kan sa ake magana ba abu rigiman da ake na farko kan demokradiya shi da kansa kanta concept din shine yanda suka ce demokradiya shine wato government of the people wato hukuncin mutane hukuncin mutane a nan ba wai kuma suna nufin wai hukuncin mutane ba suna nufin kadai su ce wai hukuncin majority ba wanda suka fi zama su suka fi yawa ba wai wannan kadai ba dan mutum in ka fahimci a haka shi ma ba za ka fahimci me yake faruwa ba dan hukuncin majority wannan wani abu ne da ba can a duk wanda suka fi yawa za ka gani shi kenan a ce a to ai wanda suka fi yawa ko ko a cikin ilimi za ka cewa wannan su ne ra'ayin jumhuru ba shi ne ba ne to shi ne dai a yaren mu ne da kuma za ka cewa democratic democratic democratic waye model za zuwa waye waye duk wannan wani abu ne na turanci da ka kawo shi amma ba shi asalin demokradiyya ba dan shi demokradiyya din abin da yake magana shine wato a hakikani ya zama mutane su ne shugabanni kuma su ne kuma talakawa kaga wannan fa shine fa abin da ake ba shine government of the people da suke magana ba suna magana wai kai ka je ka zabe majority ya zama ba abin da suke magana kai ne shugaban kai kuma kai ne kuma kai ne kuma wato talaka to ya za a yi wannan kuma da kaga wannan ai lalace wato ba sai ya za a yi ba kai ne jagora kuma kai ne kuma talaka to ai kaga wannan dole an hada abubuwa kuma abin da ya sa suka faɗin haka shine duk yayin da wato jama'a suka ji ba san shugaban su haka nan kawai suka ji ba san shugaban su to kawai za su iya zuwa a su mishi tawaye su ce dole sauka shi kawai shugaba wanda suka daura kawai wannan kamar wani wakili ne nasu ba wai asalin shugaba ne ba bai da dama ya zo ya kakaba musu wani abin da ba sa so to wannan shi hakikalin demokradiya eh to kaga mu yanzu mun ga galibi yara yanzu haka aka taso saboda haka ba a san wani abu sai shi mun saba da wannan wannan yanci ka san da na san yanci a bashi abin da yake so saboda haka to yanzu ke ganin demokradiya ita ce ideal shine abin da ya dace ma duk wani mai hankali wanda kuma wannan kuma babu wani mai hankali ta cewa a demokradiya babu shi har yanzu kuma duk wani mai hankali da ka sani a cikin malaman turawan ba ba malaman addini ba babu wani wanda ya taba cewa shi demokradiya wani abu ne da ya kamata don babu shi su socrates da su plato da su aristotle su socrates akan wani ma aka shi tuhumar-tuhumar da aka mushi da yawa daga ci akwai demokradiyyar nan a yara sun ɗari kuwa tara casa'in da tara kama a haifa annabi isa to akan wani aka shi ko arzikin guduwa ya yi tauriya amma saboda akan wani aka shi aka kuma ya ce ya fito ya fara shaida cewa a to kamar shi yana ganin cewa abinda ake wato girkawa ke bauta wasu abin da suke gani game da addini da waye halitta yana ganin ba daidai bane an kuma ce ne ya zo ne gabas ya haɗa wasu ɗalibai na dukkan nai sai ya fahimci wasu abubuwa ya ɗan karkata ma kamar zai ce akwai ubangiji to amma ne ba mu da wani wasu ƙa'idoji na ilimi da ke nuna cewa ya tabbatar da samuwar ubangiji yadda ya kamata amma dai ya zo da waɗannan abubuwan ya dinga kuma yaɗawa barbaran wani tunanin a wajen sauran girkawa aka zo aka kama shi aka ce wai zai lalata kwakwalan mutane kwasan gaga'un nasi ba ba sa dabbin mai ilimi kun ne rigima shi da gaga'un nasi aka ce zai kawo zai kawo rikici saboda ya ce ba za a yi demokradiya ba ya kuma ce kuma ba za a yi wato waɗannan abin da suke bauta ba su ne kamata a bauta ba sai aka aka yanke musu hukuncin kisa wannan shi ne abin da ya faru shi abin da kisa shi ne a samu government of vulnerability shi ne a samu wani wani mai martaba a bashi saboda kasan su filosofa su musayi da a sami a sami wani wanda ke kaskantacce yana da shugabanci ba don su suna da wani ideal city su kira public city cewa a sami babu rashin lafiya a garin babu kaza babu yan bashi babu cuta ba waye ba waye su wasu suna gani ya za a samu da wannan shugaban saboda aka so alfarabi da suka zo suka sami maza Allah yayi yayi wato garin su a Madina sai suka ce to ba a taba samun ba wanda yayi wanda irin wannan ideal city sai maza Allah to aka suka yi abin suka suka fassara abin saboda haka su a nan gamme abu da kudu suke faɗa hukunci na mutane kaga a nan in dai ba wai an samu shugaban ne da kanshi ya iya manuba ta siyasa ba ya murgude ya tabbatar da ra'ayinsa amma a ƙa'idar demokradiyya inda ya bi ƙa'idar yadda ya kamata mutane ne kawai idan suka ji suna buƙatan abu to a zo a zo a kada ƙura'a a sa doka in gobe suka ji gobe za su canza su su zo su ƙara kada ƙura'a in sun ji ba su san ka kafta ka ba ƙyale musu shugabancin su in suna san ka musu ƙara ka ƙara kara dawowa wannan shine kawai wato su ne masu hukuncin kuma su ne kuma su talakawan kansu wannan su ne abin da suke faɗa sannan kuma a ƙa'idar demokradiyya idan shugaba ya kawo wani ra'ayi da kisan al'umma su gane al'umma su gane sai ba su gane ba yayyayyayyayi to ɗayan biyu ne ko dai ya sauka da kanshi ko kuma sauke shi babu ko babu na uku na kwata shi za ku ga lokacin da david cameron ya dinga cewa yana cewa kar a yi wannan brexit din wannan kar a mutane ta ta ta fice daga da al-ittihad al-awrubi wannan european union din nan saboda su sun ga cewa su turawa sun ba san wai irin su girka da sauran wasu garuruwa suka zama talakawa to kan turawa ba kirai ne ba su san ya zama waɗannan turawa an ba su ba a talafa musu ba amma mu sun bar tuna barin mu da bakan yunwa amma su waɗannan sun shiga bail out sun waye ba su za su bari talauci ba sai suka ce to kowa ya kankanto ya zama waɗannan asa waɗannan wato fatara da ake fama a irin girka da waye a raba ma sauran kasashe su kuma ingila suka ce su bisa da gaskiya ba za su iya ba su za a tuta su jamani da su faransa suka ce su bisan gani to kai da mai kuma kai ta kokari wurin jama'a su fahimci wannan abin da kai san ka tsara su akai al'umma sun ce bu sai ba saboda haka da bu sai ba shike na sai wace to shi ya saka to wannan yace akan demokradiya eh yanzu in ka zo ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ka mun tabara alƙawarin goje baka iya yi ba shi ne sai ka sauka inda nan fadi ake da gaske amma ina ana ga 2077 ne nan da yanzu kuma Allah ya tsare a a to wannan wannan kawai wannan magana akwai sauran abubuwa amma wannan magana kawai cewa hukunci na mutane to yana da akwai abubuwa da aka binne a cikin sa da yawa wanda ya sani ya malamin sun suka ce wannan demokradiyya kabuci ne a cikin sa a zan faɗo wasu daga ciki kawai daga ciki shine wannan tsarin da aka faɗa a haka ya zama an bashi ne yana ƙarƙashin son zuciyar mutane hawan nafsi ne wato an fi son zuciyar mutane zuwa su zaɓa abin da suke so dan adam kuma in kana cewa dan adam da biya sa azalimi ne kuma jahili ne to ta yaya za a samu za a samu abin da ake bukata a wannan tsarin ba za a samu ba saboda kawai abin da ake bukata shine kawai kawai san zuciya ta zan zaɓa abin da muradi na yi kawai da shi zan zaɓa ba wai cancanta ba to shi yayin da kace kawai san zuciyanka ba cancanta ba to kaga yanzu wannan abin da zai kawo maka zai kawo fauda ne zai kawo lalacewar gari ne zai kawo corruption ne zai kawo zalunci ne zai kuma kawo abubuwa da ba su ake so malam aka ce kuma shi ne gaba da kowane addini kada kawo eh ai ga su ga su zan zan tabo su eh Ina ba ke nan.
a saboda haka wannan shine babban babban matsala ne kan a bar zaben shugabanci ko a musulunci za an bashi da hannun masu shekaru da masu ilimi da masu hankali da masu gogayya da juna sannan dai babu laifi kuma aka dan yawo a ji ra'ayin sauran mutane amma wannan ra'ayin sauran mutane ba shine yake zama wato abin da zai zama wai akan shi za a yi abu ba balle a zo a ce wai da da limamin gari da kuma karuwan gari daidai suke da a zaka da ƙura'a da dan sholisho da wani wanda yake shi wato yana yana yana yana rayuwa a Najeriya amma wani shi ta san kasa ta san duniya ba ta san kirkin duniya ta san makicin duniya a ce wai Qur'an wa irin wannan mutumi daidai yake da Qur'an da wanda shi bai san komai sai dai sha kayan maye tun farkon asuba har zuwa isha abu ya za a ce za a hada wannan abu ai wannan duk wanda ya ce za a yi wannan kaga akwai zalunci a cikin bare da gaske akwai zalunci a banda wannan kuma sai wannan tsari an gina shi ne akan wato mafi mafi karanci mafi yawa afwan majority to shi kuma galibi in aka ce mafi kar- mafi yawa to kaga an ce a karkatan mara'ayin jahilan mutane kenan tunda gaugau nasu galibi shine wanda suka fi yawa ai wanda suka suka fita zakka sune malamai da kuma masu hankali da kuma masu shekaru to ba su da yawa to in aka ce kuma wai waɗancan in sun rijaye waɗancan shi ke na kawai su za su zaɓe to kaga yanzu an ci alata abubuwa kenan an ci alata abubuwa kaga shi kenan sun kwace sun buwa nan ƙarfi kaga sai ya kawo maka ne shi sa daga cikin tuturawan suke ma irin wannan tukan hanci in ka duba ko america a america ai suna da electoral college suna da wasu wasu mutane nan sun zaɓe su ku gama duk wannan kala ƙura'an nan da ake yi su gama manganin su duk na banza da wufi ne akwai wasu suna nan zuwa su zaɓa musu kawai da waɗannan dai za ku zaɓi suwaye za su muku taswiti kawai shi kenan amma da akwai masu zaɓe kuma wannan shi ya sanya da ta sa ta koye mana ana ganin kamar in za su yi zaɓen nan wani abu ne da ake ban sha'awa da chocolate da waye ake yi amma lokacin zaɓen trump da clinton muka gane cewa ashe ma su ma suna magudin ashe ta'addanci suke yi ashe zalunci suke yi hasali ma clinton ɗin ita ci zaɓen inda a ATK ce amma ɗan electoral college ɗin suka ce su ba su yadda ba su gamsu ba aka yi wannan magudin ƙuruƙuru duniya ta gani da cewa wai ai muna wani makalar irin ta america irin yan siyasar nan saka ne bai ma san bi ayi ke faruwa ba shi bai gane kuma a banda wannan abu na uku yanda aka maida lamari zuwa ga hannun mutane wanda wannan zai kawo kamar da muka faɗa wato ya mutsi kwarai da gaske sannan kuma demokradiyya bata ba da dama bata ba da bata ba to ta fayyace ya za a yi da mutane wanda suke minority ba za a ga suna dai magana amma dai demokradiyya daidai karkashin wannan concept din ba a faɗi a za a yi minority ba saboda minority idan suka in aka ce su su ne kaɗan su kuma wanda za su zaɓa bai kai ya kawo ba to ya za a yi da su kaga shi kenan za a yi tyrannizing su za a zalunce su ne za a yi waye za a yi waye za a yi waye tunda dai game of numbers ne ba su kuma game of numbers din su bi ku yawa shi kenan kaga za a zama suna da zalunci akan to ba su faɗi a za a yi ba zai za ka idan shugaban ya wuce zan duka kulawa da wasu waye wasu waye waɗanda ba su da yawa za mu yi kaza da kaza da kaza amma da hakika ne shi wannan da tsarin bai ba da dama ya za a yi ba to waɗannan su ne daga cikin wato abinda malamai suka jajja malahi ma wannan kawai wannan kalma wannan kalma ce guda ɗaya fa ba wai banda shi akwai sauran abubuwa na bakariya wannan kalma ce guda ɗaya malamai suka mata nagari ga wanda yake sai ya duba wasu nakali da aka yi ya duba da turanci aka yi an ga jaki haji an ce ana samun littafi na professor hamid arfa'i hamid arfa'i ya yi rubutu kuma aka buga shi saudiya suka sa aka buga shi aka riga ya yadawa littafi ne wanda ya yi manganu kwarai daga sai kan yadda abubuwan da suka faru sai kan demokradiyya da sauransu da sauransu da sauransu a cewa demokradiyya ma ta faro asali ne yadda ake ta zaluntar mutane mutane suka gaji suka yi tawaye dama ba mu da ka raba demokradiyya tawaye ba za ka tawaye da cewa za a yi zanga-zanga ba za ka raba su ba to daga cikin abinda mu musulunci muke da matsala da wannan demokradiyyar shi ma daga cikin lokacin to shi ma daga ce zan yi kokari kwarai da gaske mu- ba- in fade in fade shi babban abin da demokradiya ke ke zama tana faɗa da musulunci shine al-hurriya al-mutlaqa sakakkiyar yanci freedom wani lokaci kuma a wannan freedom ma sai su ƙara da liberalism kowa ya zama liberal tunanin ka zama liberal thought behavior ka zama liberal behavior a wato komi naka ne ya zama liberal shine wato kai abin da kake so ka ji daɗi kai komi ba komi wannan shine abin da suke kira da wato freedom din da suke magana a ƙarƙashin sa ne za ka suna cewa kowa ya rayuwar da yake bukata mu kuma haka addini musulunci bai da ka rayuwar da kake bukata ba yadda kake so a so ba samu bane za a da ga maka me ya kamata aka da kai sannan kuma sun ba da dama kowa zai iya faɗa magana da ya ga dama sha yanzu duk yadda kake son ka raba matasa da maganganu duk yadda malami ya kai malami duk yadda babba ya kai babba duk babbar shi zai iya magana yaro dan fasu bai zai zage shi ce kayyaki saboda wannan freedom din babu yadda za a yi musulunci da wannan abu babu ba zai yi ba musulunci shi abin da yake akwai shine wato cewa yake yi in za ka magana ka magana ka bar alheri ko ka ci man kane mun hukun yumri billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut kuma yake cewa a idan lam tastahi fasna ma shita in dai baka da kunya kai abin da ka ga dama to shine makadiya kai kai komai ba komai saboda haka a ciki zaka ga a sun halatta zina sun halatta lalata yanayin tsari na na gidan aure sun lalata ta wanda suke cewa mata su huto ki tsaya ki ana baki abin kina ci kina koshi ki tsaya ana ta baki abu na abu dan kadan yau a baki gobe a ci sai jibi haka suke faɗa sannan kuma suna suna cewa a fito a faya jiki ko inda da ayyanci ne to kuma kowa zai ce zai fito ya faya jiki zai fito ya ai wato ba za a yi waye a faɗa abubuwa wanda ba daidai ba duk a cikin karkashin wanda bukadiyar nan ne za ga an fito ana ta waka wanda ya toye waka yana hausa kaji ya fito ya kawo wani waka wacce take a zahirin shi ko dai yana siffata yan luwadi ko yana fuskantar mazinata kuma musulmi ne kuma a ce kuma wai yana nan yana ƙara yana cikin wani asusun musulunci wannan ba da bukadiyar ba zai bari wannan a yi wannan kuma da bukadiyar ba zai bari a yi wannan abu kuma za ka ji har wasu mutane suna rayatawa sannan kuma banda demokradiyya wannan shine ya kawo kaga har yanzu ana samun hausawa ko hausa fulani za ka gani kawai suna da wasu tashoshi da suke da suke babu abin da suke fesiranci a nan in ba demokradiyya me zai kawo wannan demokradiyya ya kawo wannan fitina to wannan ba sai a ce wannan musulunci ne ba wanda zai ce wannan musulunci ne duk wanda ya ce wannan musulunci ne to kaga wannan bai san musulunci ba dole a kama shi a zane shi eh dole a kama shi a mushi mummunan duka kwarai da gaske saboda yana jingina ba musulunci ba abinda ba shi ne musulunci ba banda wannan sai akwai almusawa almusawa shine abin da suke kira egalitarian society ko equality a ce kowa da kowa kafa da kafa daidai wa daidai kuke inda ya kashe ga 18 din nan to ra'ayin shi ra'ayinka daidai kuke kafiri da mumuni daidai ake mutumin kirki da mutumin banza daidai ake ba musulmi da wanda ba musulmi ba musulunci addinin musulunci da addinin wanda ba musulunci ba ko gori ake daidai ake wannan addini ne culture ne kawai ka san da can ana cewa religion ba amma yanzu ya kuma culture da al'adu al'adu daga nan musulunci bai shigo shi ma kalta al'ada har waɗannan yan binabiran nan da can ana maganar me sa ku daina yin kaza sai sai bai daidai da addinin mu ba yanzu in kai kun je kuna jin hirar da ake da za su ce bai daidai da kalta din mu ba al'ada mu ba wato addini yanzu kalta ne a wajen duk wani ya daga cikin wato mummunan aƙida na wannan na wannan demokradiyya kuma suka daidaita addinai duka suka ce ma addinin fa ana ganin kamar ba a bukatar shi a mutane mun sun ƙara zama mutanen kirki yanzu sun fara zama mun fahimta mun zo muna da wato muna da wato technology zai za mu iya rayuwa ba addini da mu addinin nan an yi ne kawai dan dai a mana wayo mu zo da duniya lafiya yanzu a bar addinin baki daya za mu iya rayuwa haka nan sai ga yanzu da yawa addinin ana share shi fa irin faransa nan da an share addinin baka baka saka baka sallah public waje ba eh saboda haka in ka je kana aiki a wani kamfani daga safiya har dare sai dai ka yi tariku salatin ka in ka je gida ka kawo su flat guda biyar to kaga wannan aya shiga uku ba rayuwa ta lalace ba ka ce za a haka waɗanda su ne ɗaya abubuwa kaɗan daga ciki na demokradiyya na saboda duk wanda yake yin wani demokradiyya yana kuma riya cewa wannan demokradiyya ɗin ita ce ta cancanta a yi a duniya ya kuma sani an masa wannan bayani ya sani ya fahimta wanda ya fahimci da wanda ya san akwai wannan horiya din akwai wannan musawa din akwai kaza ya ci an ce ai ma dubu duka a cikin demokradiyyar nan duk ya ba ku yanci akwai liberalism akwai waye akwai waye yace shi demokradiyyar ita ya cancanta a yi in ma ba a yi wannan demokradiyyar wato zalunci aka ban kasa ya fahimta ba wai jahili ne ba wanda ya fahimci ne in kuma bai fahimta ba za a kira shi a mushi magana in ya ci gaba da yada wannan maganar bisa jahilci za a mishi ta'aziri ta'aziri ko ko da ya kama a kama shi ne a rauni shi za a yi masa wannan wannan shi ne ka'idar musulunci saboda ka babu yadda za a yi mutum ya ce wannan sha'anin demokradiyya din a ai yanzu kaza kaza kaza wa za a yi islamizing ta kaza wani ya ce wa za a yi islamizing ta waya a zo a musulunci da ita to wannan kaga shi kashi wato a yi hakuri za a je na ta kawo gaula ne wannan ko ga bai san abubuwa ba dan da yawa ake haka suke fari aji ai demokradiyya ma za a iya musulunci da ita za a iya waye to in dai kana yana magana a musulunci da ita to shikenan sai ya zo ya ce yanzu wanda za shi zabe su ne masu hankali kaga ta zama musulunci musulma kenan sai ya zo ya zo ya ce kuma a zo a zama addinin musulunci shi kadai ne zama addini ba ba wani addinin ba Allah ta'ala ya ce wa yi kullu zai arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala dini kullihi to dole zama yuzhirahu ala dini kullihi musulunci zama shine yake jagoranci ba ba wanda ke jagoranci da shi sannan kuma waɗannan fasikai da suke shigo fitowa waje da sunan bukariya da a maida su gida mace masu ruwa suna kwaya jiki a maida su gida a musu mula da mu sa hijabi ba su kuma sa hijabi waɗannan mawaka da suke damu mutane kowa da kowa da har almajiri yanzu sai ga yana wake a daidai sahu da ya ja samu ɗaya wuri kawai sai ga yana wani rere susa yake ko rawa yake kai baka sani ba to duk waɗannan da an gan shi ana yi dama amfani ribadi ne amfani a dinga zagayawa kenan a kama shi in yayi wani azan ko wani abu a kama shi a zane shi a gaban jama'a shi kenan sai a kai shi a ce to ka je a saka ya shi in an je ba mashi bai gashi ba kaga sai sai zo ya bayani ya tarbiyya ne ba samu ba ko ba haka ba kuma yaushe aka yi fada da masu bid'a yaushe aka buga da masu aka fada da masu bid'a aka wanzar da sunna a garin wannan idan an zo ayyuka ka sai a zama magana musulunta ba amma in ba wannan kuka yi ba to babu yanda za a yi a ce wai wai demokradiya musulma ce demokradiya kafiran system ce kuma duk wanda yake yi to ko dai ya shiga ciki a matsayin yana cin wato mushe a larura ko kuma ya shiga ciki yana yin yana jin daɗi abin da yake ko kuma ya yana yin kasuwanci in ya yana yin kasuwanci wannan ubangiji ya gara ma zai kama shi zulubin zulubin ya shiga yana son zuciya amma dai kaga Allah kalle bai bai bar imaninsa ba amma ka shiga kana jin cewa kai da demokradiya ita ce ideal system of governance a ci a ci gaba da yi ai komi ita ce ma adalci ba gida to wannan wallahi yana da hatsari a imani babu lalle cewa mutumin da yake faɗin wani ire-iren waɗannan maganganu zai wato zai waje lafiya tsakanin shi da ubangiji ina ganin zamu dakata a nan dan kaɗan da ya rage gami da sha'anin demokradiyya sai mu shiga sha'anin musulunci mu ga ya tsarin na musulunci mu yake insha Allah ta'ala a cikin katu mai zuwa wataƙila zama biyu ko zama ɗaya in Allah ya sa mu gama a sati mai zuwa to za mu gama littafi baki da shi wannan mu ta wannan mukaddima in kuma Allah ya sa mu iya gama ba to za mu zama biyu insha Allah ta'ala abin da muka sani dai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah ta'ala ya kai mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a wannan musulmi ba zai ce zai zan yanzu siyasa kawai kai tsaye ba da ake a yanzu a wannan zamani sai ya ja shabe malaman kasan su in sun ga akwai maslaha babu alheri duk a janye sai mutan yi duka kuma wannan fatawa ba fatawa malami ɗaya ba malami za su zauna su bincike su gani in Allah akwai maslaha shi ke nan mutum ba in an babu maslaha shi ke nan kuma ga yanzu an an ji an tura musulmai su dan shiga ciki masu dan ido in su shiga suna dan dane mana wani abu masu danewa ba haka ba a ce gudu kasi ba eh za a yi wani abu ala za a iya gyarawa ila iya kare kamar da muka fara da ba iya dai yin mushi eh in dai kamar dora ne ba ka masu tinne rayar ku da dibin da ismi in an inda da ruwa ne da nan ruwa ne to dai in ba da bato ai ba yadda zai da za a ce to ne da gaskiya Allah ta da tsare Allah ka wannan madadin ta assalamu alaikum